تزيد وزرفية تستلزم جزاء وفي وفي وقد يبين السبب نعم وزيد wazida tafi an ƙara نعم والزرفية eh wazida ana muna magana zancen wallamar limisi wa shi bihi wa fi ta adiyatin ailan wata adilin ba نعم wa نعم Ah, muna magana zancen cewa inda aka zo ana ƙara lami misali lami akan ƙara an akan ƙara ta misali kamar ka ce la zaidun larabtu la zaidun larabtu ka ce la zaidun larabtu kaga da larabtu zaidan ne kawai نعم wannan lamun kaga ai kaman ƙara ta haka نعم shine kamar yadda zo a cikin Qur'ani in kuntum lirruya ta aburun wannan lamun da aka kara na lirruya ne نعم eh in kuntum ta aburun ruya ne kawai ai amma sai aka ce in kuntum lirruya ta aburun to wannan ka ga lamun sai ta zama kamar ziyara نعم نعم ce shine ma'anar sa wazi da kenan eh نعم ya ga sun wancan magana da ya magana cewa lamun mulki wa shirin gidan yana magana akan lamun lamun takan zo kuma amma ta zama a matsayin ƙari ne kawai ƙara ta aka نعم نعم والزرفية eh isa bin biba isa bin kai bayani biba da ba kai bayanin azarfiyata zarfiya ba ce ta zo amma ma'anar tana zuwa da ma'anar fi ne ma'anar zarfiya ne نعم ita ma tana zuwa irin waɗannan نعم وفي haka na na'am وفي haka na wafi da fi ita ma tana zuwa da ma'ana har ila iya wuce fa'idan da sababiyya misali a nan wajen kamar yadda ya zo ba take zuwa da ma'ana lizarfiyati ka wa in kuntum lasu muruna alaihim musbihin dinna sai yace wa bil layl ai ma'ana wa fil layl نعم amma kaga sai a kawo ba a nan wajen
نعم kaga ai ba ta zo amma ma'anar tana zuwa ma'anar da zarfiya ne ai domin ma'ana da ma- domin da ma'anar fi ta zo ya ce wa bil layl ma'anar sa wa fil layl ne kaga ba ta zo amma ma'anarta ta zo ma'anarta wannan وفي haka na tana zuwa kuma ah, inda ta zo kuma ma'anarsa ba biya ita kuma yace a muzulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin wa illat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseeran wajen wannan da ya magana din nan kaga nan wajen wajen wa bi saddihim din nan da ya magana kaga wannan kuma ta zo kamar sabiya ne ma'anarsa wa bi wa bi sababi saddihim نعم amma sai kaga sai aka zo da sabon misalan sabiya تبادل eh
نعم وقد يبين يبينان السبب Eh, a wannan wazarfi ya kaɗi sabbin ba ko نعم wafi wa ƙad yi bayyana ne sababa ita fi da ƙad suna bayyana sabab ma'ana su kowane daga cikin abin da yake son ya gaya maka a cikin wannan babin shine kowace tana zuwa ka ainihin ma'anarta kamar yadda muka faɗi fa tana zuwa lizarfi ce To, amma kuma za ka iya zuwa ka zo da wani harafin ya zo da ma'anar zarfiya nan ko kuma inda yake an ce ba dan sababiyya take zuwa sai bi ne kuma za ka iya zuwa da wani abu ya zo amma a matsayin ma'anar sababiyya da ko ka zo da fi ko makamancin wannan shi sa kowanne daga ciki idan ya zo ya maka bayanin sa sai kuma ya zo ya ga maka wani harafi wanda yake zuwa kuma zai iya zuwa a matsayin sa kuma har ilahi shine magana da yake magana نعم kaga anan wajen yana ga maka cewa da fi da kad suna bayyana sababi نعم za ga fi ta zo can wajen kaga ya ga maka gaba tana zuwa a matsayin zarbiya ta zo ma'anar fi mun gama da wannan shine wa zargi ta isa bin ba kaga ba ta zo kenan amma a matsayin me matsayin zargiya shine wancan wabil lailin da muka magana kaga wabil lailin ne muka magana to mun gama da wannan sai ce kuma wasi wa qad haka na fi da qad sukan zo kuma su bayyana sababi shine wannan magana da muka yi magana a nan wajen a wannan wajen suna kamar ka ce misali zaidun fil masjid zaidun fil masjid نعم
ka gane ko to kaga ka ce zaidun fil masjid yana cikin masallaci to wannan da ka faɗa na su nake in kawo misalin wancan da ya mara kaga shi ta zo nan zai zarfiya ne anan ko ka ce kauluka zaidun fil masjid masjid wannan kaga zarfiya ce dama ta nuna wanda wannan dama galiban abin take zuwa kenan to amma tana zuwa dan sababi inda zaka zo ta da kuma sababiyya ce ta an misali ka ce da halat imra'atun annara fi hirratin habasatha wala hiya adamataha wala hiya tarakataha ta'kul min mushashin ardi to da halat imra'atun annara fi hirratin dinna kaga fi ta zo amma ma'anar ta sababiyya ce kaga bi sababi hirratin ne ai نعم mace ta shiga wuta fi hirratin ai ba a ce cikin majina a bi sababi hirratin saboda sababin mace a sababin mace ne kaga fi ce amma ta zo ma'anar ta sababiyya ce a nan wannan نعم shi ne abin da yake magana نعم kaga fi ta zo amma ta bayyana sababi ce wannan shine karatun da muka magana shine ma'anar fi'il نعم نعم بالباء ista'in يستعين neman بالباء taimako bil bada ba ita ba tana zuwa ma'anar ma'anar ta isti'ana ce neman taimako amma ka ce ka hadu bi siki na yanki abin nan da wuka kaga wuka ce ta taimaka maka ka yanke wannan abu ita ma'anar ta isti'ana ba tana zuwa da isti'ana dai kenan daga cikin hukunci نعم نعم وعدي ko kuma tana zuwa da ta'adiya amma ka ce ketare abu zahabtu bi zaidin نعم zahabtu bi zaidin kamar na ketare zaidin ne kawai shine ma'anarsa نعم eh kaga ba ce ta zo amma ma'anar ta'adiyar ce نعم ba na tafi wai ta zai ba ko kuma ta na zo bi sarbi zai ba kamar da baɗin ta saba zuwa ba a tana zuwa ne tana zuwa da yin ta'adiya kamar yin misali a cikin qur'ani ne ke cewa zahaba Allahu bi nurihim ai zahaba Allahu nuruhum Allah ya tafi da hasken su to wannan nuran an kaga ai ya ketare shi yanzu ya tafi wani waje kenan ko shine ma'ana ta'adiya ma'ana hasken ya bar shi ya tafi wani waje yanzu shine ma'ana ta'adiya shi ne ba shi ma kaje ka eh ka yawa ka bar yawa tafi da shi ba yawa kamar yadda wancan Allah ta fi haskin na hasken na zai tafi da su yawa shine magana
na'am awib ko kuma yana zuwa dan ta'awili ka musanya abu kamar kace ishtaraitul farasa bi alf dirham na si doki na musanya shi bi alf dirham da bajjibin dirham kaga dir- dirhamin kamar duwa ka baka doki kaga ai musanyi kenan kaman kamar amma ulaika allazina ishtaraw alhayata dunya bil akhirah kaga sun musanya rayuwar duniya ne suka bayar sai karbi lahira kaga ai ta'awili ne wannan musanyawa suke suka bada lahira ta su karbi duniya kaga ta'awili ne wannan alfiki haka na tana zuwa da ilkaki kamar kace mirar ce zai na shuɗe da zai da mata ma'ana na dan fare na wuce ta gefen sa kamar ina shafar sa ma kenan shine ilkaki kenan kuma duk wannan sai abin ba tana zuwa da wannan abubuwa kuma ba da bar aka yi ba duk abin ba zai fito ba dukkan nusu ko a tattu wani abin zai iya zuwa ya zo ma'anarta amma dai eh ainihin wacce take zuwa don wa'annan abubuwan duk gaba ɗaya ba ce take zuwa don wa'annan abubuwan amma wani abin zai iya zuwa kuma ya zo da irin wannan ma'anar amma ba shi ba kamar yadda muke kawo waɗansu daga ciki wa mithla ma haka na me ma wa min eh wa an biha indiki eh haka na ta da zurfi bi hada ita Ya.
gaba ɗin nan na'am misala ma'a misalin ma'a za ta iya zuwa da ma'a ka ce bikicukan tauba bitirazi na siye maka da wannan tufafi bitirazi da sarfaninsa na kaga ma'a ma'a da razi ne tare da sarfaninsa ne na siyan maka amma sai a kawo ba kaga ba ta zo da ma'anan ma'a ne
wa min ko kuma tana zuwa da ma'anan min ita ba ɗin za ta iya zuwa ma'anarta kaga eh, min ce take zuwa min ba'aliya kamar yadda muka faɗi min ai mun ce ba ba tana zuwa min ba'aliya ta- ta- min tafiliya ko to ita ma tana zuwa min ɗin ta zama tafiliya ce na'am wa an haka na tana zuwa da ma'ana an kamar sa'ala sa'ilun bi azabi haka sa'ala sa'ilun an azabin ne amma sai aka ce bi azabi kaga ba shi ta zo amma ma'anar da an ne da shawuzi ne na'am wani mai tambaya na tambaya an azabin ne ai ba bi azabin ba mun ce ba azabin da zaka bi ba ta wancan ayati isa ana zai gaba za ta yi fa'ida ba anan ma'ana saraka ta zo ne da ma'anarta amma ma'anar ta yi zo anan ma'ana an ci na'am na'am ala lil ko kuma ta zo anan akwai ma'anar musahaba ma abokantaka fasabbih bi hamdi rabbika fasabbih tasbih bi hamdi rabbika na'am ai me yayin tasbihin tare da tasbihin ne kai kuma tare da alhamdulillah kaga ai musahaba ne ka abotar da tasbihin naka tare da alhamdulillah alhamdulillah a gane na'am don ba ai ba tasbihin ne shine alhamdulillah ba kuma tasbihi da ma alhamdulillah ba ya wuce shi to ka abotar da tasbihin kuma tare da alhamdulillah na'am ala lil ila haka na ala tana zuwa ita kuma da istilahi ma'ana ta dauka ne dauka za ta iya zama hisan ce ko kuma anan ce kamar da ki a bisa cewa za ta zo a bisa hisan wa alaiha wa alal kulki tuhuma kuna daukan kaya a bisa alal kulki kaga ai dorawa kuke a gaishe kuru kuru na'am amma aka ce takabbar zai don ala amrin ba zai da ya girman kai a bisa amru ai ba wai hawa kansa ya dororo ya hawa kansa ba ko a da yana nuna ya ji shi kaga ma'anan ma'anan kenan shi sa yake halali istilahi na'am ana tana zuwa don istila tana zuwa don- don ma'anar istila wa ma'ana fi tana zuwa kuma har ila yau ka zo ta zo da ma'anar fi wacce ba umma ta tula shayari ala mulki sulaiman wacce ba umma ta tula dina ala mulki sulaiman ai ma'anar ta fi mulki sulaiman amma sai ga sai aka kawo ala a nan wajen ta zo da ma'ana
wa ta zo an da ma'ana haka na tana zuwa da ma'ana an ita ta zo ma'anarta kamar misali inda yake cewa idaradiyat alayya banu quraishi idaradiyat alayya banu qushayr al-abwa waka ce al'amru lillahi ajabani rilaha wa idaradiyat alayya banu qushayr idan banu qushayr suka yadda alayya akai na a idaradiyat anni shine ma'ana tana zuwa irin waɗannan na bi an tajawuza haka na haka ka zo da an ta zo ita kuma tana zuwa da ma'anar ta jawuzi ne ma'anar ta ƙetarewa amma ka tsira mai ta sama anil kaushi na harba wannan kibiyar ta bar bakan wato ta ta bar da ta tafi wani kaga ta jawuzi ke
anna man kad fadan
ana Na.
man karfaɗan na wai wanda yake da wayo ana ya yi nufi da an da an ta jawuzan shi ne ma'anar karatu so shi wanda yake da wayo ya yi nufi da an ya nufi mai ta jawuzan Tajawuz.
ya nufin ta jawuzi shi ne Na.
kuma abin da muka magana
wa qad taji mawdi'a ba'd takan zo bigiran nan na ba'adu ita wannan dinnan an dinnan yake zo amma ma'anar ta ba'adu ne na'am ko na'am qur'ani yake cewa da tarkabun na tabakan an tabaki kaga tabakan ne ba'ada tabaki ne amma sai aka ce tabakan an tabaki sai aka kawo an amma an din tana zo ma'anar ta ba'adu
wa ala haka na tana zuwa da ma'anar ala a wani a wani wajen na misali shi ne gashi yan karatun karatun amma alama wadi'a an karju ila na'am karfi ila an sanya ko na'am an
ala mawdi'in alamu a a- ga marin karfi kamar karfi ila ne ke ku shine marin karfi kamar yadda aka sanya ala mawdi a an na'am shine marin karfi kamar karfi ila ala mawdi a an na'am yawa kamar yadda ake sanya ala ta zo bigiran nan na an za a iya sa wannan shi ma ai mun yi magana mun yi bayani a can baya mun yi mun yi mun yi bayani mun ce zarar biyar alayhi banu kushirin al'amrullahi a jamanin laha ko kaga anan wajen ai alaji ta zo amma ma'anar ta an na'am domin idarar biyar an ni ne na'am banu kushirin kaga anan wajen alaji nan ta zo a ma'ana an kamar yadda kuma can a baya ita kuma mun faɗa mun ce ita kuma ah, an ɗan tana zuwa ita kuma ma'ana alaji na'am kowane daga ciki yana yin matsayin ɗaya kenan na'am
eh ai ya ƙara saurare na'am shabbir bi kafin a ka kamanta bi kafin da kafi shi Na'am.
kuma kafi yana zuwa dan tashbihi ne kamar kace zai don kala asali na'am wa bi hatta alilu haka na ana zuwa dan ta'alibi da ita kamar wazkuruhu kama hadaku wazkuruhu kama hadaku ai wazkuruhu ne li hidayatikum li hidayati iyyakum dama me yake nufi ta'alibi ai dan yin kaza ko na'am a ku ambaci Allah saboda me saboda ya shirye da ku. haka ta'alibi ke ba ya gaba tashbihi ne ba domin an ce tashbihi ne ya zo aje a kamanta wani abu da wani abu ko wani kuru ku ambace shi kamar hada kamar yadda ya shirye da ku to me hada ambato da shirya kuma a ga abu ne daban-daban ba nan cin tashbihi a nan wajen kadi a ku shirye ku ambace shi saboda me saboda ya shirye da ku a ganin ta'alili kenan kadi una Mhm.
وزائد قد ينا وزائد لتوكيد Eh, wa- الوجه.
wa- wa ta'alilu kari wana نعم.
wabi har ta'alilu kari wana ita dai kaji akan nufi kari wana akan nufi ta'alili bi hada ita shine ba san karatu Kowa.
kaga mun gama da wannan kenan نعم ko نعم sannan kuma me Wa za'idan.
waza'idan takan zo warada takan gangara kuma ta zo a daɗi saboda mai saboda tafi da saboda kani kamar laisa ka misli shewa laisa ka misli shewa wani abu bai zamo kamar misalin sa ba kaga a nan wajen in ka cire kafin kaga laisa misli hu shewa ne yayi wani abu bai zama misalin sa ba amma kawo kafin duk da cewa an kawo shi ba kuma ya kawo cewa dan an ce za'idi kuma ba shi da ma'ana bane a'a da aka ce za'idin kuma har ila yau a fa'ida dai idan zaka fassara ka iya cewa laysa mislu hu shay'un kaga ka kawo shi a matsayin da'i amma ko ba ya fa'idan tire da cewa ko ba shi da wani ma'ana zuwan sa ba a'a zuwan sa ya zo ne dan taki don misali inda zaka kawo kafin nan ai zaka ce laysa misla misli shay'un abin Babu- inda babu zaka cire kafin kafin kenan.
inda zaka cire kafin ka kawo mislu ai zaka ce laysa misla mislihi shay'un wani abu bai zo misalin misalinsa ba to yanzu a cikin takiri da ka ce abu bai zamo misalinsa ba da ka zai bai zamo misalin misalinsa ba wani ne takiri a ga wani abu bai zamo misalinsa ba ya fi takiri akan wani abu bai zamo misalin misalinsa kaga akwai takiri kenan saboda haka ashe a nan kafin da aka ce za'idi ne ba kuma an ce za'idi irin wanda za a ce ya zama hasu ne ba shi da wani fa'ida ba a'a duk da cewa an ce za'idi ne amma amma amma nan sun kace za ka iya fasara abin ba tare da shi ba amma kuma duk da aka kawo shi da ya kawo tauki ya kawo da shintaki yawa shi sa abin da yake nufi kenan wanda irin lidafi ne wara na'am na'am wannan ganin ne ba na'am